إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komi wanda ya ba mu damuwa ta tattaruwa a wannan masallaci na uba a yau yammaci na alhamis tara a wannan wata na jimada da tsakira hijar masu ala sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam daga makar zuwa madina shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da a yau majalisi ne na kitabun tauhid قال المصنف رحمه الله تعالى باب لا يفضح لله بمكان يفضح فيه لغير الله يوم الاسمين كتاب التوحيد عند زمتاشي ديني فقمالا ألا يمشيشكم يشكنشي بابا باب لا يفضح لله بمكان يخضع فيه لغير الله babin da ya zo domin yin bayani game da cewa la yuzbahu lillah ba a yanka dan Allah bi makanin yuzbahu fihi ghayrillah da wurin da ake yanka ko a cikin wurin da ake yanka da wani wanda ba Allah ina fata mun gaya bai halatta ba a yanka don Allah a cikin wurin da ake yanka don wanda ba saboda bi maka fi maka gani fi albaruna zarfiya ce bi ma'ana fi bi ma'ana fi makarin yuzba fi ne bai dace ba ba a yanka dalbala a cikin wurin da ake yanka ga wani dan la yuzbahu da yi maharun zama bisa ga cewa la nafiya ce kuma yana yi wa ce la yuzbah da yi maharun su'uli sai kasance kenan la nafiya ce saboda nafi a wannan wurin ya zo ne da ma'ana na annahai ba ma haka ba idan nahayi ya zo da siga ta nafi to ya fi kai ya fi kai matuka mai da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya ce la tashuddu rihala illa ila thalathati masajid kaga da wannan nafiyu ce amma tana ba da ma'anar nahayi kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce faman barba fi dinin alhajja fala rafata wala fusuqa wala jidala fil hajj kaga duk wannan la la da nafi ne amma suna ba da ma'anar nahayi ina fata mun gani كان لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله باع ينكا صبر الله dan neman yarda Allah da neman kusanci a wurin Allah a wurin da ake yin yanka da wurin Allah kaga yankan da za a yi dan mazalaci dan Allah an yi ikhlasi cikin yanka neman yarda Allah ake kawai cikin yanka menene matsala menene illa yankan da za a yi za a yi shi ne a wurin da ake yanka wurin da ba wurin da ake yanka ga wurin da ba na za mu yi bayanin da da cikin ba شاء الله Allah ya ta zama wannan daga malaki wa qawlullahi ta'ala wada Allah madaukakin sarki la taqum fihi abada la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin Allah madaukakin sarki yace la taqum fihi abada kada ka tsaya fihi a cikin wannan masallacin abadan har abada la masjidin ussisa ala taqwa masallacin da aka gina asasin shi don tsoron Allah min awwal yawmi tun farkon ranar farko a haƙƙo an taɓo fi shi ya cancanta ka tsaya kai sallacin shi فيه رجال يحبون أن يتطهروا أشكم أن مسلاتهم أقول ماذا جنب سكي صلصة أركك والله يحب المطهرين اللي ألا مرتي سركي ينا صن سركة متى سركينا باطني بسركينا زاهر سركينا باطني شيء متى سكي إخلاص سكي بوتا مقلنا شكري باسا يشكر شيء sannan sarki na zahiri kasance hukumarsu sarkakan tafafi ne cikinsu sarkaka ne babu da tiku na da sarkakar su ina fata mai wannan aya sababin sarkata labari ne na wani mutum da ake ce mishi abu amir wanda mutum ne mai ilimi game da littattafan da suka gabata su injira da taura ya san su ya karce su tun zamanin jahiliya mutum ne mai yawan bauta har mutanen lokacin suna ce shi abu amir arrahi mai yawan ibada mai yawan bauta mutanen zamanin su suna girma masu suna ganin kimarsa kasancewar mutum ne wanda a zahiri yana bayyana addini lokacin da masu Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira zuwa garin madina da ya samu labarin zuwa annabi sai hasada da ƙarshe suka kama shi sai kafa ce mu yake iman da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kishi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambace shi da sunan Abu Amir al-Fasiq fasiki duba da cewa ya fita daga da'a Allah madaukakin sarki sannan wannan mutumin ya tashi ya koma gare sha ya haɗa kai da kiristoci domin ya zagorar da su zuwa ga wasan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga can gare sha ya rubuta wasiƙa zuwa ga munafikan da ke zaune a garin Madina tare da Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa su dina wuri da za su dinga haɗuwa cikin su domin su dinga shawarwari gane ko domin su dinga shawarwari su kanta musu da wurin da suna son su gina shi su askasa shi don su dinga shawarwari ciki da yadda za su dinga tsara kaidi da makinci da masu Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kenan su dinga kaidi da makinci suka gina wannan wurin suka gina wannan masallaci da suka gina shi sai suka nemi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya zuye musu sallah a ciki an gane ko dan idan annabi ya zuye sallah a ciki kaga zai ja hankalin mutane zuwa ga taruwa a masallacin da sallah su kuma sun yi shi ba da wannan hadafin bane dan su samu mutane da za su kebance da su su cutar da annabi da kuma musulmi gaba da musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam musu alƙawarin cewa ko ya sanar da su cewa a yanzu yana kan fatance zai je yakin tabuk yace insha Allah idan ya dawo zai je musu sallah ciki lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga daga tabuk ba abin da ya yi saura ya isa a wurin ya zo garin madina sai ta hiyar da zafi kwana ɗaya ko kwana biyu bai isa a wannan lokacin jibril ya zo masa da wahayi daga allah madaukakin sarki cewa la taqum fihi abada kar ka je kai sallah a wannan wurin har ba ina fata mun gani duba ga abin da ya sa aka asasa masallaci sai Allah madaukakin sarki ya koro annabi da cewa kar ya je sallah la ta kun fi abada kuma hannun da aka mu annabi hannu ne na har abada wai hannu ne na yau da gobe ko har abada annabi zai je sallah la masjidu usisa ala taqwa lalle masallacin da aka assasa shi akan takawa da tsoron Allah min awwal yau tun daren farko shine masjidu quba sai Allah ya ce haqqu an taquma fi shi ya cancanta ka je kai sallaci shi ya cancanta ka je kai sallaci wani ke nuna falala da ɗaukaka ta masallacin quba ina fatan gani sai Allah ya ce can ne ya kamata ka je kai sallaci shi ya cancanta da sallaci ina fata mun gani ba wannan masallacin ba da gina don cuta shi ne wannan masjidin iran wa kufar ina fata mun gani wa tafriqan bayna musulmi wa irsada li man harba Allah wa rasul an gina shi ne don cuta don yauda don raba kan musulmi ko kuma ya zama to mafaka da malaba ta cutar da Allah da shi sai Allah ya hana annabi ya je sallah annabi Allah ya ce shi masallacin uba shi ya cancanta da sanda a ciki fiye rijalun yuhuna an yatafaqqa a cikin masallacin uba akwai mutanen da suke so su tsarkaka mutanen kirki mummunne na gaskiya ba wani kai wallahi yuhibbul mutahhirin nabi Allah da kuma sarki yana son mutanen da yake tsarkaka ƙarƙashin wannan aya malamai suka ce bai halatta ba shi yin sallah wurin da aka askasa shi don sabon bai halatta ba a sallah a wurin da aka askasa aka gina domin sabon na daga cikin misali masallacin da wasu yan bid'a za su askasa kuma ana samun Allah ciki irin masallacin da ke kumshe da kabarai a cikinsu da wannan kabadan ana bautata musu ana kira su kuma malaka ko irin masallatai ɗan shi'a rafida da suke salloli a cikinsu kuma suna da'awa zuwa ga bata suna da'awa zuwa ga bid'a da shirka da kafirci bi halatta da musulmi da islam ina fatan mun gani ko ya kasance gidaje ko wurare da aka haskasa su don samun Allah irin gidajen kama da mashayar giya da makaɗa da maya wanda wurare da aka haskasa su don samun Allah ina da kuma gani su ma bai dace musulmi sallah sai shi wurin da yake tsarkakakken wuri wanda aka shi don bauta Allah da masallatai sai sallah ce kai wasu malaman suka ce har banki da aka asasa ta tarba bai da cikin sallaci ko da kai lokacin banki ne duk da aiki a cikin bankin da kake ta amuri da riba haramu bai da cikin wasu na ganin cewa nan ma ba za ta sallah ganin cewa an asasa banki ne domin a ce riba da riba laifi ne mai munin gaske to me hukuncin sallah mun ji ba laifi to yaya hukuncin sallah ta yi kowace eh shi ne ta yi kowace ta yi amma mutum da yi ya aikata ya aikata laifi don kai sallah wuraren da ake samun allah sallar ta yi siri kan kayi laifi kayi samu kayi samarki ina fata mun gani ina kaga wanda masallacin da aka hana an lafiya yi sallar a ciki kaga masallaci ne amma ne ne manufar sai Allah ya bayyana wa annabi manufar da su suka koyi ta cikin zakatarsu masallacin da aka gina domin ya ga annabi domin yi ma'annabi makirci da zagon kasa watakila ma su yi hadafi da niyyar kashe shawara sai Allah ya hana shi sallah yana ka ga masallaci amma an gina shakar ne sabo da manafici to ba ga haka ne wurin da aka assasa dan banna da lalace ya dace da shi ya sallah ina fata mun ga to me hukuncin wa'azin kasa ko jaha a hilin baro ko hilin koko da da kwalba a cikin Eh? da akwai mashaya cikin ku babu ba su akwai ku? nan da ba akwai yin giya ko ba ba ana shan giya da zai ko ko ba shi ni dai sani na akwai mashaya ni dai sani na akwai mashaya hakilin ba ba a samu shaya cikin da ya hukuncin wata kasance eh gaban sun hini ba a ba cikin gaban a yawa su allah su da shi وعن ثابت بن وعن ثابت بن ضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل ان ينحر ابلا بجواره فسال النبي صلى فسال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال فسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال هل كان فيها وهم من أوثان الجاهلية يوبل قالوا لا قال هل كان فيه عيد من أعيادهم قالوا لا فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملكه أحد رواه أبو داود وإسناده على شرطهما عن كرب حديث الثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة والمثل يا يباكنشي شين النذر باكنشي alkawari tsakanin shi da ubangiji shi ya tura mu kan shi wani abin da da bai ci nuna ba da kan shi da ba zai zama dole ne shi shi ne ba kan shi shi ne annabi an gane ko ba kan shi ke wani mutum ya yi bakancin cewa zai yanka raƙuma bibuwana a wani wuri da ake ce mishi buwana wanda wurin tsakankanin makka da madina فسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سي النبي تنبايا سيرا da mutane su tabbata gare shi yace da su ko yace da mutum fa qala annabi yace hal kana fiha wasal min awtal jahiliyyati yuqat shin wurin akwai wani abun bauta daga cikin abun bautar mutanen jahiliya da ake bauta a wurin qalu la siska ce a'a babu قال سي النبي فهل كان فيها عيد من أعيادهم شن أول أقول إيدي daga cikin إيدي الذكر متانا جاهلية daga cikin إيدي الذكر سوء قالوا لا سكت فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم sai manzo Allah ta yarda mutum da sabbat a gare shi ce da shi awfi bi nadri je ka cika bakancinka فإنه لا وفاء لنجد في معصية الله saboda babu cika bakance ko alkawarin da ka ɗauka fi ma'asiyati Allah a cikin sabon Allah wala fi ma la yamliku adam haka babu cika bakance cikin abin da dan adam bai mallaka ba mallaki na fatan ne wanda mutumin alƙawarin ya ɗauka ya ɗora ma kansa yaunin cewa zai je a rana ya yanka dan Allah dan neman yarda Allah dan neman kusanci a wurin Allah sai annabi ya tambaye sa shin a wurin da za ka je wannan wurin kuwa na kai ka saboda Allah akwai wani abun bauta da mutanen jahiliya suke bauta ma wurin sai suka ce da shi hawa dan alwatan alwatan da abin da za a bauta ma kuma bayan Allah da sifar dutse ko ice ko wani abin da aka sassaka ko aka kera ko gunki dan alwatan ya gunke su duka sabanin asana asana shine abin da aka kirkira da hoton mutum ko ta dabba ke hotonsa amma alwatan ya shafi gunki ya shafi ice ko dutse ko makamantansu da ake bauta ma kuma bayan sai annabi ya tambaye shi shin a wurin babu wani abin da aka rika ake bauta ta musu kuma ba su da wurin sai suka ce annabi ya sake tambaya shin wurin akwai idin da suka saka saba yi daga cikin idin dukkan su mutane jahiliya suka ce ma annabi a'a sai annabi ce shi ka zartar da baka cikin kaga da akwai da neman zucin shi karfi da a ce akwai abin da aka samu gurgurta kuma bayan Allah wurin sai na da yana shi da a ce wurin idi ne daga cikin idi dukkan mutanen jahiliya da har yau annabi an ce annabi sai ce shi ka zartar da bakin can ina fata mai saboda babu cika bakance a cikin sabon Allah idan mutum ya yi bakancin cewa zai ai wani abu sai aka tabbatar da wannan abin sabon Allah ne to ba zai cika shi ba a kusan ba a neman kusanci da Allah ta hanyar sabon Allah ina fata magana dan annazu ibada da ke nuna ibada ne Allah ya ambace shi a Al-Qur'ani kuma ya yabi masu cika bakanci yayin da suka ɗauki bakanci Allah ya ce yi kuna bin nadiri wa ya kafu na yawan maka sharhu mustafiya mutane kirki yi kuna bin nadiri suna cika bakanci alƙawarin da suka kuka suna cika alƙawari irin na tsakankan su da Allah mafi sarki da sallah azumi zakka hajji da suka wajen a gare su da kuma irin alƙawarin da suka ɗauka da kankaninsu da Allah wanda ba dole ba a su don ba kanci ma kashi-kashi ba kanci kashi-kashi na farko akwai ba kanci na ɗaya wanda shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man nadara an yuti Allah falyuti'hu duk wanda ya bakancin cewa zai yi da'a da Allah to yi da'a na da misali da kawai ya ce na ɗora ma kaina zana ma Allah azumin kwana uku wannan azumin a yanzu ya zama dole a gare shi dole sai ya shi wanda kafin ya faɗa haka azumin nan dole ne gare shi amma tun da ya faɗa kuma ya ɗau alƙawari tsakanin shi da Allah to wannan ba kancan dole ne ya tashi na dukan makai da na yi alkawari har da Allah zan yi sadaka da abu kasa wannan ba kancan dole ne shi ina fatan gani wannan shi ne bakanci na ɗan adam kuma shi ne Allah ya yabi mutanen da idan suka ɗauki shi suna cika shi amma bakance kala na biyu shi ne bakance na haramun bakance na shirya irin mutum ya yi bakancen cewa zan shi daidai kabarin wani in yanka dabba kasa saboda kabarin ina fatan da zan yanka dabba don wani wani zan yanka dabba a wurin kaza da aka da ake ganin alfarma wani ko kima shi zai je ya kana da nuna kaman ga bakance ne na shirka wanda zai iya fitar da mahukuncin shi daga barka sarki ina fata mun gani sannan ko ba ka ce sabon Allah na dokon mu kaina a ran laraba zan sha giya ba ka ci ne ko ba ba ka ci ne kuma ya kullu sai dai za a zartar da shi ba za a zartar da shi la wafa li nadri fi ma'siyatillah ba a cika ba kancan da aka kulle shi da sanin ina fatan mun gani sannan bakanci na uku irin bakancin da ke gudana magudanar rantsuwa wanda shi ne bakanci na halar mutum ya ce na ɗokan makaina zan na yi alkawarin zan sa tufafi kaza daga cikin tufafi wannan yana da zai ko ya sa ko kare sa in ya sa ya cika in bai sa ba ya sa ba madadin rushin sa wanda sai ya kafara da ne sai ka fara ta wanda ya rasu ina fata mun gani sannan na hudu shi ne bakance wanda sanadiyarsa shi ne fushin da ya faru a kashin wata jayayya ko musu da kuke kai da wani ina fata mun gani misalin kubi kuna tattauna sai guda ya ce abu kaza ya faru sai guda ya ce a bai faru ba inda gaske ya faru na ɗaukan makaina zan yi kaza na yi alkawarin zan aika ko zan yi sarka da kaza ko zan yi azumin ba da kaza to in abin ya faru sabanin irin abin da ya faru shi kuma kaga yanzu me ya hauka shi ne kafara ta rasuwa shi ina fata mun sai kafara ta rasuwa sannan bakance kala biyu ko zamto bakance na da'a sak khalisa da Allah mai sarki ko zamto bakance da aka rataya shi da wani abu bakance sak ta da ce na kokon baka yana zan yi ma Allah azumi wannan zan yi sadaka da kaza kaga wannan khalis ne tsaka da Allah mai sarki baya da alaka da wani akwai bakacin da za ka haka shi ba idan an na samu bananin shi ne yake aji zan yi azumin kwana goma don gobe a rana me ya alaƙa wanda azumin kwana goma ka rata shi ne ta hiyar ta fi ta saka ina fata mun gani yana idan hajji ya samu sai ka yi sai ka zo ka cikwa da bakacin ko zan yi sadaka da kaza idan wani abin ya samu sai ka cika wannan bakacin na ɗora maka yana alƙawari tsakanina da ubangiji na idan bukata ta kaza ta cika zan yi azumin kwana kaza ina fata mun gani duk da wasu malamai suna ganin cewa irin wanda bakancin makaruhi ne bai dace mutum ya nisance shi shi ina fata mun gani mutum ya sance shi ya fi saboda sai mutum ya ga cewa ma Allah ba zai biya ma bukatar shi ma masu biya ma Allah ba ina fatan da eh kusan falisanci shi shi ya fi dace ina fatan da hmm ha ba laifi ba ta kace makaruhi da ka ce makaruhi ma'anar makaruhi shi ne abin da da ba ka yi shi ba shi ya fi amma idan ka yi shi ba ka da ya da ba ka yi shi ba shi ya fi dace amma idan har ka aikata shi ba ka da laifi a wurin da ba ina fatan mun gaya yawa kenan irin wannan bakancin mutum ya nisance shi shi ya fi dace to irin bakancin da bai karkashin abin da kamar lafiya shi ma ba a cika shi bakance a ƙasan a mace nau'i guda bakance saka na ibada ko nau'i na biyu bakance da yake da wata alaƙa da wani abu wanda aka raka shi da wani yanzu sai bakance a kan abin da baka mallake shi shi na ɗaukar mu Allah alƙawari idan na samu kaza bukata ta tafiya salulan nan na yi kusa kaga gwagwabi nan ne ce ko ba ta karatu dan min za ka yi bakance da abin da ba muke faɗa ba za ka bakance da abin da ba faɗa ko ka bari gidan wani ko ba ka tafi mallakar waje ba a bakance cikin abin da baka to idan kai ya zarfi ko ya zarfi a ya zarfi ya zama bakance sai dai baka cika shi amma shi ke nan a ko ka fara ku nemi shi za ka yi ka fara ta rasu ina ba ta mamaye za ka yi ka fara ta rasu فيه مسائل ما ليس أشون باب أقوي مسألوني الأولى مسألة فرق تفسير قوله لا تكن فيه أبدا فصرع ألم فصرع فتعلم أخت سمكي لا تكن فيه أبدا كاد تسعي فيه أشون مسألة أبدا أبدا بمعنى لا تكن فيه كاد تسعي الثانية مسألة تبير أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة للي ساقو يأتي تأثير أشياء الأصل هكا بعد هذا ما يعنى رسالة شيء مسألة شيء دراسة ساقو أوه ساقو التأثير بأكثر عين هكا هذا النبي صلى الله عليه وسلم نفع haka da'a tana da yin tasiri a wuri zama wuri ne na alheri tunda kaga masjid ko ba aka ce can ya kamata ya yi da wuri ne tsarkaka da aka shi da niyyar mai kyau الثالثة مسألة توقف رد المسألة كان هو المسألة نعم أقول أبو النور كل متى ليس سام مرادة هنكمي أو رموان من فاتوس بنهي الخير هيستعب da akwai wanda za su zo da mummunan manufa yana ko da sun zo ku ashe hankali ku nura mai ya kawo su shin karkashin haka ba su da wasu shuruta da za su yanda ya muku irin sharaɗan da za su saka saba ma kara aji muku takarda ku cika ku sun yi da nufin za a muku masallaci ko makaranta ku nura da abin da ke rubuce sharaɗan da ke rubuce sun dace ko sun dace nawa aka sha kawo taimako a nan ƙasar mutunja ta hanyar gina mana mu'asasa na ilimi makarantu na ci gaba ko su wurare da ƙasa ta kan haɓaɓɓaka ta ci gaba ta hanyar gina su amma da ƙasar wasu shiru wanda ba za su jawo mana wani amfani na aka shi suna da yawa suna da yawa wani ma irin ababen da yau kafaran waje suke zowa cikin ƙasar ku su gina su yi da nufin su amfani galibi ba a yin su haka kawai alƙasun wasu shiruf ake yi su wanda shiruf ke wata wani wani lokaci sun ci karo da addini sun ci karo da al'adu wani bi ma za a ci amfani a kan kusuma da amfanin da za ku ce da abin da aka sassa na kuke suna da yawan su suna da yawa kina idan wani zo da nufin zai mu alkhairi in an san shi mutumin kirki ne mutumin alkhairi ne ba san shi da yaudara da munafunci tun can an san shi da alkhairi sai ku karba sai ku karba tare da kuna bibiya kuna hangen me yasa ya ce a yi kuna hangen asbabikin da yasa ya zo yi muku in kuka hangi rashin gaskiya da rashin dacewa da yaudara kuma kamantan haka kun iya ku nisanci haka ina fatan mun gane kun iya ku nisanci haka amma wanda ya zo muku wanda an san mutumin banza ne mutumin sharri ne yakan yi abubuwan shi kalkashin wasu ahadab masu muni to karan farko ma kaku karbe shi ko da ya zo da nufin zai muku me zai muku alheri don wannan alkhairi ne wanda kasan shi akwai sharri ina fata mun gani yawa الثالثة مسألة أكو رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال ميدا مسألة من مشكلة زواج مسألة بيننا دمر كتن يغشي ina fatan mun gani kagon ga mutanen da ya zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi yayi alƙawarin cewa zai je abuwana ya yanka dabba shi yanzu a ce mishi karkashe ka yi matsala saboda me sai annabi ya tambaye shi shin wai wurin akwai wani abin da ake bauta kuma bayan Allah aka ce a shin wurin idi ne daga cikin ididdukan mutanen jahiliya aka ce a'a sai annabi ce je kai aga an mayar da mas'ala ta mushkila zuwa ga zuwa ga matsala bayyananna domin a gusar da wannan ishkai ina fata mun gane a ƙarƙashin haka bai dace ba ka je ka yi yanka a inda mushrikai suke yanka don wata ibadarsu ina fata mun gane da a ce akwai inda wasu ke zuwa su yanka ma wani waliyinsu ko shehi dabba su yi bakance na shirka to kai bai dace ba ka yanka dabbaka ta suna a wurin da nihin za ka suna kaga dabba suna dai dabba ce ta ibada haka dabban layya haka dabba da za a yanka domin a karrama bako ba za ka je ka yanka ba a daidai inda suke yankawa saboda yin hakan tarayya da su ne da kamanceceniya da su duk da dan Allah kai da kuma shari'ar musulunci ta hana mu mu yi kamanceceniya da mushrikai ko kuma mutanen shahiliya ina fatan mun gane haka ko da idi ne daga cikin ayyadin nasu inda suke tattaruwa yana maimaituwa dan eid abinda ke maimaituwa yana karraruwa ko sati sati ne ko duk rana ne ko shekara shekara ana ce mishi eid shi yasa yake ce ma sallar layya eid eidul adha ko sallar azumi eidul fitr saboda abin ne wanda yake karraruwa kuma yana maimaituwa duk shekara to da a ce sun riƙe wani wuri mushrikai suna maimaituwa a wurin suna idinsu a wurin to bai halatta ba kai musulmi ka je ka yi ibada don Allah a wurin shi yasa kaga shari'ar musulunci ta hana mu yin sallah a wasu lokuta dab da rana ta daga ta fito tana fito wannan da kuma tana shirin faruwa lokuta ne da aka hana yin sallar lafiya sau da wannan lokacin masu botar rana suke botarta don ka a samu mi kamancece ne ya tsakankanin ku sai aka haramta muku sunna a wannan lokacin ina fata mun gani الرابعة مسألة هدو استفسال المفتي إذا احتاج إلى ذلك تنبيع دنيما بياني قواند زي فتوى إذن يبكاشي حكا ina fata haka idan bukata ta sa wanda aka tambaya ya ƙara tambaye wanda ya tambaye shi don ya fito da matsala to ba laifi haka in bukata ta sa ya haka kaga da yazo yace zai je ya yanka abuwana sai annabi ya sake tambaye shi shin akwai kaza wurin na mutanen jahiliya shin akwai idin su da aka ce a sai ce je kai kaga an tambaye shi sai ya ƙara neman fa'ida da bayani game da wanda ya tambaye shi domin ya sanar da shi hukuncin da ya dace to ba laifi idan aka maka tambaya kai ma malami ka tambaye wanda ya tambaye ka dan ya dada bayyana maka mas'alar dan ka ba shi hukuncin da ya dace da wannan mas'ala alhamisa mas'ala ta biyar anna takhsis al-buq'a bin nadri la ba'sa bihi idha khala min al-mawani mas'ala ta biyar lalle keɓance wuri domin yin bakance babu laifi ya halatta idan wurin ya kubuta daga abin da shari'a ta hana ka iya kai bakance zan je daidai wuri kaza in yanka dabba don Allah zan je daidai wuri kaza in yi sadaka don Allah babu laifi idan wurin ya kubuta da abin da ya saba mu shari'a السابعة مسألة تبقي المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله مسألة تبقل المنع منه هنا ينبا كنشي إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية إذا يقصن شي ورد akwai wani abun bauta daga cikin ababen bautan mutanen jahiliya walau ba da zawalihi ko da ku abun bautai ya gushe babu shi ina fata mun gane ko da abun bautai ya yi ya gushe babu shi idan ya kasance wuri an san shi wurin bautan mushrikai ne akwai ababen da suke bautata ma koma bayan Allah ina fata an gane sai kasance an daina abun an ɗauki lokaci ba a yi to duk da an daina abin kai ba za ka je ka bauta ma Allah a wurin ko da abin ya gushe ke السابعة مسألة بكوي المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم هكا أنا هنا ينبا كان شيء أورن إذن يكسن شيء أكوي إيدي دقا شيء إيدي دكا متانا جاهلية ولو بعد زواله شما كودا بيان قشي وشي الثامنة مسألة تتقص أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة بيالتبع بيداتي بأتك الكولي وأتك الدول في تلك البقعة أولا من لأنه نذر لأنه نذر معصية سبولا وكانشيني نسبه التاسعة مسألة تتابع الحذر من مشابهة المشركين في أعيانهم جنكني لجمع كلي لصورة الرب دنجنا لك من تشيتشين يا المشركين أشكي إيدي الذكر ولو لم يحصله أولى كيف كلفة عليك الناس
العاشرة مسألة الرومة لا نذر في معصية باب باكر تشيتشين ساقا معنا الحادية عشر عشرة الحادية عشرة مسألة كم الشريعة لا نذر لابن آدم فيما لا يملك باب باكر شيء كان أن آدم أشكين أبن الذي ملك ina fata mun gani dan bai da yanzu mutum zai yi bakarci ya ce ya Allah ya ka horo min na samu kasa ko na je aiki mashi ko na yi umara ko na samu auren wannan mafitan da nake son aure ko kasuwanci na ya zarto na samu wanda nake buri ya Allah zan yi azumin shekara turba da rubuta kuma sai samu ya za a yi zai ya me sa ba zai ko kan makasi alƙawari ne tsakanin shi wani ya yi shi ba an samu ne ko ya ce na yi alkawarin yin azumin annabi da rubuci ya azumi ya gobe ya huta har abada ko na samu lafiya zai cuta da gidan da ke ciki sai ya warke malamai suka ce irin wannan bakancen ba zai zarta da shi ba zai zarta da shi ba saboda a ciki akwai kan na fama rai wanda ya kafata wanda asali na shari'a Allah zai kallafa wa mutum a hudu a ƙasa. Ko? Allah zai tsora wa mutum abin da ya fi karfarsa ko abin da zai ba sa wahala abin da zai wuce da ya taka da iya kashi. To sai a madadin shi yi mikina ka fara ka dabe sai ka fara ta wanda ya kasu ina fatan mu gani. abin da zai mutum ya iya sun ya iya sai ma abin da ya wuce ta haka da kutar ka da iyawa wannan lokacin sai kai ka fara masu wa kamar yadda suna da suka ce wannan shi ne ƙarshen wannan babu sai sharri na muhammad kowa abdurrahman bin nasir asali
ما ليس ما أحسن إتباع هذا الباب بالباب الذي قبله yace me yake kyawu bibiyan wanda da babu da babu da ya wace shi babu da ya wace shi magana me yake aha tambaya babu da kafin wanda babu akan me yake magana yanka ba yanka ba da ba sai ma da ce me yake kyawu na kawo da babu gabanin cewar can ba so da suna da alaƙa sosai can an haramta yanka ga wani Allah nan kuma an hana yanka ga Allah a wurin da ake yin yanka ga wani Allah ba wurin da ake sabon can ka ga shirka yanka ga wani Allah ne shirka saboda yanka ibada ne duk ko abin da ke dukkan ma'ana ibada haƙƙi ne na Allah shi kare wanda shi baya tare da shi ce da ka ɗauki haƙƙin bauta ka yi wani ka yi shi ga wani da Allah ba kai ne kenan kai shi ka ba za ta cire ka da zuwa musulunci wanda kuma babu wasila ce daga cikin wasayar da za su afka ka zuwa gani shirka ina fata mun gani don yin yanka a wurin da ake bautar wurin Allah wata ran zai sha mutane ga saba ma Allah har suka gai shirka ce kaga wasila ce da tsarin da zai alka mutane zuwa ga zuwa ga fara cikin shirka mala ta kallabi qabla min al maqasid baban da ke kafin wannan yana daga cikin al maqasid manufa maqsad وهذا من الوسائل وانظروا من الوسائل الوسائل بان البيت المكي وانت مقاصد من ذكاء كاجر وانظروا وسيلة حرام لي هنا فقط بان بيكي بشركة كلام الشركة أما هل يشير ذات أبكى تزوى بالشركة ذاك من باب الشرك الأكبر malam ce wancan babin da yake na daga babin shirka babba wa hada min wasa'il shirki qariba wannan kuma na yanzu yana daga cikin wasila na shirka makusanci karamar shirka fa inna al-makan alladhi yadhbahu fihi al-mushrikun li alihatihim saboda wurin da mushrikai suke yanka da allolinsu taqarruban ilaiha dan neman kusanci zuwa ga allolin nasu وشركا بالله لين شركا لألا قد صار مشعر من مشاعر الشرك هو النمور ياكسا شيء والمشعر إذا تشكل مشاعر الشرك وانا علامة إذا تشكل علامة من شركا فإذا لبع فيه المسلم ذبيحته ولو قصدها لله فقد تشبه بالمشركين إذا مسلمين يزوي إليك أبيا كنسا أو المنور ko da ya nufaci Allah da ya kasa to hakikan ya yi kamanceceniya da mushirkai kun kwanta da ku mushirkai aka san suna zuwa wurin sarari kan kogus suke ta zo ka yanka don Allah su sun yanka don shehu ko don gunki ko don wata lafa wadda ba Allah kai sai ka zo ka yi don Allah me zai bambance mana aikin ka da aikin su ta fuska aikin ba wani yawa ne bambanci ba kaga kai ne ke kai kamanci shi ya da su a wurin aiki ko da kusa ba cikin cikin ne su sun yi dan shirka dan allolin su kai kai dan Allah fuska aiki iri ɗaya ko yi kamanci shi na da kusa ba ba cikin ne to sai zan mu kai haramun ne ka je kai dan ana ka kai kamanci shi ne da shi kai ko ka ina fatan magana duk da kana da kyakkyawar niyya wa sharakahu fi mash'ari kuma abin da kai tarayya da su cikin wannan abin nasu ibi ne ke zo ka yi da su ka taimake su ka kama musu cikin cikin ibi su duk da niyya ku ta sha bamba amma kamar ka kama musu ina fatan magana والموافقة الظاهرة تدعو إلى الموافقة الباطلة والميل إليه malaci muwafa dacewa ta fili tana kira ne zuwa ga dacewa ta kuri da kuma karkata zuwa ga yesu dacewa ta fili ta zahiri shi ne ka zo ka yanka yadda suka yanka ta ka dace da su a ne a zahiri ko amma a babu ne ka saba musu tuma da ce aiki yau da gobe na mawafaka da musulmi ko kafirai da zahiri zai ja da kira ka zuwa ga mawafaka da su har abate wata ran sai kaga kana niyya irin da su ina fata mun gani yau wal mayyi ilayhi da kuma karkata zuwa ga su yau ayi da kai kai dan Allah ko ba ayi shi ayi sai ko karama kana farin ciki da zuwa abin nasu na shirka kai hawa karama ta yi tare da su cikin niyyar aiki da suka yi kaza da shirka Allah sai da kai ma da ce wani hada sabab na shari wa abun shari hata da kwari daga wannan sababin ne na gudun ta kai tare da su har ba ta nika shari'a ta hana kamanceceniya da kafirai an shaba da kuwa fi shi'arin cikin shi'atinsu wa a ayajin cikin idin dukansu وهيئاتهم cikin sufofinsu walibasihim da tufafinsu wa jami'i ma ya kusu bihim da duk abin da yake bance su ya halatta kaga da haka zamu ji hankali game da yan uwa da suke kamanci na da kafari a cikin kayan kafari na daga cikin kamanci ne da su kasar tufafin da za su matsi su dinga bayyana form jikinka duk tufafin da zai matsi kai takura har ya dinga bayyana sasannin shiginka mai dace kamar cikin yanayi da ina fatan da gaya man da za ka sa kaya masu yalwa masu faɗin da ba su dinga suran ta shiginka ba ba da dake sai faɗin kaya ne da aka san sun kibanta da mashirkai ko kamar irin kayan da suke sawa don addini su gane saboda kiristoci akwai kayan da suke samu ko akwai kayan da suke sa rami za a jini su wanda da kaya za su ga rami ka ga kirista wannan kayan ba ka sa su haram ne ka sa su ka sa cross zobe ko sa duka kamcin ce ne da su wanda wani abu ne da yake kunce su addinin su ne da su ina fata mun gaya na daga cikin su mutum ya sa wasu tafafin da kafirai suka shahara da su wanda da an gan su an san da kafirai zai iya shiga irin rigunan yan kwallo da ake sawa har ma da sun shahar a duniya maza da mutane suna sa su har masallatai suna su suna suna su da aka aka bai da ciki ko mutum ya sa su ga zama masu su da suka takura suna sukan ta cikin shi shi ma bai dace alaikar zama sallaci da sallar su wannan ma in yana sallar da maka sai ba ka kumya duk wani shiga bayyana kamar tana shiga wani ya tsoci wani ma ya buka kan garuwar suna fili har da rashin mutunci da rashin kunya da shi kuma yasa ba Allah ya shi ne kenan ka nisa cika mutunci ne da karfari ko mushrikai a cikin mashahanga shi'akinsu da idin dukansu duk wani idin da suke karkai ka mutunci ya rasu a cikin idinsu kamar yawan idin da ta wuce ta saba da kan baya idin ce ta tabu shirka idin ce ta kafara wanda bai kawo da kai ki musharaka da su musulmi ka nuna farin ciki da shi da yadda ba zai haka sai fitar ana halbawa ana murna ana gwamnati ana barka da sallah sallah ka ce mushrikai ce ta kafarai ce suna murna da cewa a etikadin su ba shekarar mai mutuwa dan Allah ne faru wasu ko kuma Allah ne kai musulmi za ka kai su murna ko wannan tsari ta ka da ce ba za ka musharaka da su ba cikin murna ba za ka yi barka da sallar da su ba in sun gayyace kamar ka ci abincin su dan wannan idin ba za ka yi ci ina fata mun da yana karfe kamar ciciyar da su cikin hattafa su da sifofinsu da ta abin da suka ke banta da shi ibti'ada da musulmi na mawafaqatihim wa amwafaqatin lahum fi adh-dhahir allati hiya wasilatun qaribatun lil mayl wa rukun ilayhi an yi haka ne don a nisantar da musulmi game da dace na zahiri da za su yi da kafirai wanda dacen na zahiri wasila ce tsari ne da jijiya su zuwa ga karkata zuwa ga mashirkai ko kuma kamaceciniyarsu حتى أنه نهى عن الصلاة عن صلاة عن الصلاة النافلة في أوقات النهي التي يخذل المشركون فيها لذلك har ya sa shari'a musulunci ta haramta ko ta hana sallah ta nafiya a lokutan da mushrikai suka yi sujudi ga wani wanda Allah khawfa min at-tashabbuh al-mahdhur dan jin tsoron kamancece ne da ake jin tsoron ya faru ina fatan mun gani kaga an hana sallah lekowar rana da duk da faruwar ta nafiya amma nafiya halal ce ko amma an haramta an hana a wannan lokacin saboda ne ya kana dan kar ku kamanci shi da masu bautar rana saboda in kana yi yau da gobe tun ka saba musu a koyi a bayyane ne ka kai dare da su wata ran za ka yi dare da su a zuciyarka wannan shi ne abin mutu ina ganin ne a sha man babu abin